sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan, dayar fikir ta cika shekara takwas tana yada karatuttukan malaman sunna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda darin fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darul fikir ke latsa akwai manya-manyan ayyukan da darul fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darul fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darul fikirin har ila yau darul fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da ɗan uwa musulmai da su taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko faza ko kuma e naira domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida tarin fikiri ta kuci domin yada sunna da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah na maka jinjina ka sa musulunci yayi gaba
نستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة برساك حدوها أولا مجلسي لتفسير القرآن من البركة وانت بكي قبات تروى مثلا سن أبو هريرة رضي الله عنه يومنا مريك الله ربا بقي قوتا رمضان يكرة دبو ديره دريه دول أربعين دهدو wanda ya da ishirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Ku kammala tafsirin suratul Rahman a jiya, insha Allah za mu shiga cikin suratul Waqi'a muna masu roƙon Allah fatahi da buɗi don karanta daidai da fahimtar daidai da kuma yin aiki da daidai. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة راقعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة wannan sura an ba ta suna suratul waqi'a saboda abin da ya zo a ayat ta farko idza waqa'atil waqi'a kuma tana magana ne game da alkiyama zaka alwaqi'a suna ne daga cikin suna alkiyama kaman at-tammatul kubra ar-radifa ar-rajifa al-qari'a da sauransu da haka da jin tana maganar alkiyama ba sai an faɗa maka ba ka san cewa sura ce makkiya domin a nan ne Allah tabaraka ta'ala yake kafa surakun imani guda shida al-imanu billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kutubi wal rusuli wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharri bayan da hadisin jibril to wannan sura kenan ta mai da hankali ga lurar da mu dangane da alkiyama da abubuwan da za su kasance a cikinta da kuma bayanta. Wannan Sura tana da ayoyi shida, amma kuma ayoyi ne irin na makka da jejjeru, wayanda sun fi nuna mu'ujiza ta Alƙur'ani. Akwai tahaddi a ciki. In ka ɗauki ayoyi irin na Suratul Baƙara za ga aya tana da tsawo, ta fi kama da ba da labari. Amma irin waɗannan surori za ka tarar da ayoyinsu gajajjeru ne wata ma kalma uku ce wata kalma biyu ce wata kalma hudu idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khatibatun rafi'a gajajjeru ayoyi ne sun fi kai makura wajen balaga da tahaddi wato kalubale in kuna iyawa ku yi irin kun ba za ku iya ba Allah ce idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku wacce ce mai aukuwa alƙiyama ita ce gaskiyar da ba ta da shakka laisa li waqati akaziba ba wani mai ƙaryata aukuwarta ga al'ada idan aka ce iza to an zo da sharaɗi idan aka yi kaza ya kamata za akwai jawabi ko to idan aka yi kaza me zai faru idan ka zo nan zan karrama ka ba haka ba to wani lokaci akan yi shiru bayan iza saboda a girmama abin da yake bayan taɗin in ka iso wurin nan sai ka sha toka kaga ya san sauran kenan ma'ana ya kaddara ne zai faru to wasu malamai suna ganin idza waqatil waqa wannan babin إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاث أي باب جواب إذا إذا هكا تافرك لنني أقول تاشا هنكلي wanda sai ka kaddara shi da kanka ba sai an faɗa maka ba ko kuma idza waqa'atil waqi'a laysa alwaqa'ata kadhiba idan ta auku ba mai iya musunta to kaga wannan ma yana dauka amma dai na farkon ya fi karfi domin cewa in ta faru ba a musunta magana in ta da duk abin da ya faru zama ma ba a musunta ana musun abu ne inda ya faru ko da ya riga ya faru ba wani ya rantse da Allah tinu bai cin zaɓe to yanzu kuma ba tinu ya riga ya cin zaɓe da mai so da wanda baya so an wuce wurin to idan abu ya riga ya auku kaga babu tamba ba gare shi to amma anan Allah ta'ala yana ce idza waqa'atil waqi'a laysa alwaqa'ata kadhiba khafifatu rafi'a dan ya nuna mana akwai su abin tsoro yana nan Allah ce khafifatu rafi'a ita alqiyama mai mai mai zubarwa ce mai dagawa ce mai saukar da darajar wasu ce mai daga darajar wasu akwai wanda a duniya ana ganin shi da girma ana ganin shi da ƙiba ana darajanta shi amma alƙiyama sai ya zama zero wani ana ganin shi da nauyi alƙiyama sai kuma auduga wani ana ganin shi ƙato alƙiyama sai Allah ne da shi kamar ƙwaro ana taka shi wani nan sai ce masu girman kai ranar alƙiyama za a mai da su ƴan ƙananan ƙwari ana take su saboda a turmuza hancinsu إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا إذا رجت الأرض رجا إذا أكا جرجز أكا جرجزا من ثمن كمان ده لك إذا زلزلت الأرض زلزالها shi ne mana idan rujjatil ardu raddan idan aka girgiza ƙasa girgiza mai tsanani wa bustatil jibalu bassa aka watsa duwatsu watsawa fa kanat haba'an munbassa sai suka koma kaman tuka wadda ake watsawa ko haki wanda ake shekewa ko tuka wadda ake watsawa mace a lokacin da take sussukar gero to za ku ga za ta ɗaga ƙwarya ta sheƙi geron domin ‘ya'yan su tabbata a ƙwarya ko ko su tabbata a ƙasa sauran wanda zai watsa memaninsa kai ko to shine haba amma ba saboda duwatsu Allah zai narkar da su kamar da yake wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi natfan fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha awja wala Allah zai narkar da duwatsu wa tarar jibala tahsabuha jamidatan wa yastamurru marra sahab za su rika gudu yadda ka san an watsa haki an watsa an sheke wato ainihin keke za ka duwatsu narkewa za su shine fakana saba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Allah ka samu cikin su وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة Allah ka nisantar da mu da gare shi.
والسابقون السابقون Allah ka daga darajar mu zuwa su
أولئك المقربون Allah ka haɗa mu da su في جنات النعيم yawa gidan ni'ima kenan ثلة من الأولين na gaba kenan وقليل من الآخرين Allah ka sa mu cikin على alimi سور موضونة na متكئين عليها متقابلين يطاف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين na لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون na'am وحور عين وأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
yau yau ma dai muna cikin nemar aljanna kuma aljannar Allah ya faɗi iri iri ne mutane iri iri ne wa kuntum azwajan salasa a wannan lokaci kun kasance sinfi uku fa ashabul yamin ɗan dama ma ashabul yamin wa ashabul ah fa ashabul maimanati a sura ta lati fa ashabul yamin ma ashabul yamin yana gaba ko fa ashabul maimanati ma ashabul maimana akwai yan dama su wane ne yan dama za a yi bayanin su wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama akwai yan hagu su wane ne yan hagu wasabiquna sabiquna akwai magabata wanda su riga sun yi gaba sun tsere kaga kenan a lahira mutane za su koma sinti uku da ‘yan dama da ‘yan hagu, mana ‘yan aljanna da ‘yan wuta, to akwai sadiku na sadiku waɗanda su sun wuce ‘yan dama, su wannan sun tsere sun yi gaba ga ayyukan alkhairi a suratul zumar Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo irin wannan kashi yace summa awrasna alkitaba alladhina istafina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه كذا أصحاب المشعر ومنهم مقتصد كذا أصحاب الميمنة ومن- ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله كذا السابقون السابقون فأما أتكين حديث جبريل mu kan mu musulmi kashi uku aka yi mana ko ba haka ba sai tabaraka wa ta'ala wato sai annabi sallallahu alaihi wasallama ah, da yake amsa ma jibrilu tambaya sai yace ah, atakum yuallimukum dinakum wa amra dinikum yace ma huwa al-islam akhbirni an al-islam akhbirni an al-iman akhbirni an al-ihsan kaga akwai mumini ashabul yamini kenan akwai as- ah, al-ihsan masu ihsan sune as-sabiqun as-sabiqun to sai kuma ashabu shimal shi ne wanda ake cewa musulmi musulmi mai zunubi wanda yana yin wasu haram yana barin wasu wajibat ballantana makruhat yana barin wasu mustahabbat to da wannan kuma suka fassara ayat suratul zumar cewa fa minhum zalimun li nafsi muslim ake nufi wa minhum muqtasidun mu'min ake nufi wa minhum sabiqun bil khairat muhsin ake nufi menene dalili suka ce saboda can ƙarshe Allah tabaraka ta'ala ce jannatu adnin yadkhuluna duk sai su shiga aljanna zaka ko zalimun da nafsi yana shiga aljanna kaga kine yana shiga cikin ashabul mas'ama dan wuta ne amma zai iya samun rabon aljanna da me da gafara ko kuma me ko kuma bayan dan dan kudarsa Allah ka samu shiga aljanna ba tare da mun dan dan kuda ba ثلاثة أولئك المقربون في جنات النعيم وإن السابقون السابقون دعنا والسابقون السابقون مبتدأ ده خبر أي والسابقون هم السابقون إن جبا جبا الدنيا سورة إن جبا جبا الآخرة ذاك دون أن إن أن فارا كراتون قرآني سورة سهم جبا الآخرة ما سورة إن جبا duk da an fara ajo sadaka su ne masu fara bayarwa aljanna ma su ne yan gaba duk da an tada qiyamul layl su za su fara isowa alahirin ma su ne gaba mana gwargwadon sab'in ka ga aikin alheri a duniya gwargwadon sab'in ka ga shiga aljanna alahira ulaika almuqarrabun waɗannan su ne waɗanda ake kusantowa zuwa ga Allah fi jannatin na'im a cikin gidajen ni'ima na aljanna ثلة من الأولين وقليل من الآخرين جماعة الأمة تدق متعلم فرقو قليلا يدق متعلم كرش وانا هنا يدوك فسرى جونا ما لمن سكي سيدي قد هذا مكوشتا فسرى قد هذا مكرفة فتا قد هذا مكوشتا أقوم على من سكتي ثلة من الأولين في الأمة من فرقو أقول ديوة الأمة النبا وانا سكتي الأمة النبي نوح annabi Ibrahim, annabi Musa da annabi Isa da sauransu. Wa qalilun min al-akhirin kaɗan daga cikin al'ummar ƙarshe suna al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyakin magana yana ɗauka haka amma waƙi yana ƙaryata shi. Amma fassara ta biyu ta yi daidai. Shasullatun min al-awwalina min hadhihi al-umma. Sahabbai sannan tabi'ai sannan tabi'ut tabi'in wa qalilun min al-akhirin in an wuce kuma sai jefi jefi. sannan a samu sadiqun sadiqun kaga waƙin tarihi na tabbata maka wannan in ka kalli jihadin sahabbai na baya gare su su kai su ba tabi'una ba su kai su ba in ka kalli na tabi'una tabi'u tabi'ina ba su kai su ba in ka kalli na tabi'u tabi'ina duk wanda suka biyo ba su kai su ba to ka ɗauki wannan ka kwan- ka buga shi ga sallan dare ka buga shi ga karatun qur'ani ka buga shi ga yawan sadaka ka buga shi ga imani tsintsa da yarda da Allah duka na gaba sun yi gaba na baya sai labari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta khairu ummati alqarnu alladhi bu'istu fi thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna wafi alkhairu al'umma ta sune tsaran da aka aiko ni cikin su sannan masu bi masu sannan masu bi masu ta saboda haka cewa sullatun min al-awwalin min hadhihi al-umma yana da wajahi na gaskiya da gani da tari wa qalilun min al-akhirin daga baya an ci baya akwai ilimi babu aiki akwai karatu babu imani akwai sallah amma babu ikhlasu akwai sadaka amma akwai riya akwai karatu amma akwai dibilowacin karatu akwai yawan tawili da karkatar da maganar Allah daga inda take sauraka sullatun min al-awwalin sahabbai kenan da tabi'ai da tabi'i tabi'in suna da yawa a cikin su masu shiga sullatun min al-akhirin wa qalilun min al-akhirin da kadan cikin mutanen karshe ake samun sadiqun wannan ba yana maganar duka yan aljanna ba yana maganar magabata yana magana ‘yan gaba-gaba suna da yawa cikin mutanen da, amma kaɗan ne cikin mutanen baya. To, amma kun mutanen baya yawa gare su. Yanzu ka ɗauki al'ummar sahabbai, har sahabbai suka ƙare rayuwarsu, ba sai ko rabin miliyan ba. Ma'ana ba sai wata lokal government ta jihar Sokoto ba. To, amma tabi'una sun kai miliyoyi masu ɗimbi yawa. amma su ko ba za ka haɗa su da tabi'u tabi'i da lokacin da musulunci ma mai duniya to daga wannan lokaci kuma ba za ka haɗa su da irin duniya da muke rayuwa yau wadda sama da biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas ko ana sashen zuwa miliyan dubu biyu ke musulunci a lokaci guda ta ga ba su kai rabin rabin rabin rabin ba in fact in aka jefo su a cikin za su zama 'yan ƙwarori to kuma cikin mu ana san muqarrabun amma a yawan mu muqarrabuna kaɗan ne kaga kenan babu mamaki a samu yawan muqarrabuna ko da a Najeriya wanda za su iya kai yawan sahabbai amma dai in ka ɗauki fasantin ɗin su ‘yan ƙalilan ne yanzu misali yawan sahabbai har ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi ana ƙadara dubu ɗari da sittin ne har annabi sallallahu alaihi bar duniya sahabbai ba su ci dubu ɗari da sittin ba don kashe dubu ɗari da sittin za ka ɗebo a Najeriya menene fasantin ɗinsu ko a biliyan ɗaya 16 percent ne ko a miliyan goma 1.6 percent a miliyan ɗari 0.8 percent ne da haka a miliyan ɗari biyu 0.16 percent kaga ashe akwai matsala sun yi ƙasa ƙwarai kalilan ne. Zaka da Allah ce wa kalilun min al-akhirin bai nuna ƴan ƙwarori ba yana yin miliyoyi ne amma fasantin ɗin su nisba su a cikin mu to ba ta da yawa. Ina fata an fahimta. Sullatu min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna suna kishin gide ala sururin akan gadaje in ka ji ana maganan gado akwai kwanciyar hankali akwai huta mauduna waɗanda aka tsera su da zinari gidajen aljanna biyu da muka faɗa aljanna ta farko ta zinari ce aljanna biyu na farko na zinari na biyu na azurfa ne kaga zinari da azurfa ba dai suke ba inda za ka kai zobe zobe biyu a kasuwa guda na zinari guda na azurfa ya bambanci kuɗin su yake idan wanda zai miliyan ɗaya wannan kila zai tsaya dubu hamsin ko dubu arba'in ko dubu talatin na sai zobin azurfa ma dubu ashirin kaga zobin zinari ba za a sai shaka ko dubu ɗari biyu zobin zinari ta yi arha to aljannar farko ta zinari ce don haka nan Allah na magana sadiqun sadiqun take ala sururin mawduna suna kan gadaje wanda kirar zinari متكئين عليها سنة كشن جدا كنس متقابلين سنة كلن جدا kaga wannan ya nuna wurin yalwatacce ne ke domin idan babu yalwa mutane ba su zama suna kallon juna sai dai su yi sahu guda ko ba ka ba sahu sahu amma in akwai yalwa za su zama ala shaklin da'iri suna kallon junansu za ka ɗakunan aljanna ma kaman da'ira ne haka wani na kallon wani idan aka zo taro to da'ira ce wayannan suna nan wayannan suna wayannan suna nan wayannan suna nan kuma kowa a kishin gide yake ba zaune ake akan tebura irin waɗannan متكئين عليها متقابلين haka za a riƙe mitin cikin aljanna kuma aljanna babu maki wanda zana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili babu maki wanda ya kasa ka ya auri budurwarka alƙiyama yana zama yana zama babban abokin kuma ko ka ganta baka shawarta an cire maka wannan damuwa wanda ya kware ka, eh, ya ha'ince ka, ya zalunce ka, ya cuce ka, kana jin sa a duniya, ɗan ce lara ba ka jin komai game shi. Kai wanda ma ya kashe ka, za ku haɗu da shi a aljanna ba wani abu. Hisabi kam za a yi hisabi. Amma a aljanna ba wannan magana, wane kashe wane babu. Wani za na mafi? Sudurin min gillin, an cire gilli, an cire damuwa, على سرر متقابل يطوف عليهم ولدان مخلدون يارا تبتتو كاواوا سوكي ياو أتكس يطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين سنة ياو دا أكواب جمع كوب كوب بتولي ما نيلوك هيتشي كوب فهوكي نيلوك هيتشي كوفي وكأس كأس كأس menene bambancin su ko baya da mariki kas yana da mariki ibrik yana da mariki yana da mazauni bambancin su na sifa ne amma dukkan su kwantena ce ta ruwa ta shan ruwa kofi ne na shan ruwa zaka suna yawo da su suna ba su juice mai sanyi suna ba su madara mai zaƙi suna ba su zuma suna ba su giya suna ba su nono wa kasin min ma'in da kofuna wato masu hannu masu mariƙai min ma'inin wayanda an ɗebo su daga wato magudanar abin sha ruwan aljanna na gudu ne ba tare da rami kaga nan idan za ka fidda marmaro sai ka tsayara rigo ta aljanna haka nan suke gudu kuma tatattu ne ba su kazanta ba su dake saboda an riga an shafa mabul ku in ka kalla karau karau ba ka bukatar wato ka ko ka tace ko ka ka shigar da su ga filta yadda suke haka ba ka sha to da Allah ya ce wa kasim min ma'in sai mai son giya sai halarta iya sha giya mai zai faru talace la yusadda'una anha wa la yunzifun ba su ciwon kai sannan ba su kaduwa idan suka sha saboda haka ce kun giya ma da ke cikin aljanna in ka ba ka sha kai tatil kuma za ka je kai ta sha'aninka ba abin da zai dame ka zaka sunan giya ne amma hakikaninta wanda ke muku juice da shi muka sani a fakihatin mimma ya takhayyarun da abin marmari irin wanda suke zaɓa mai daɗin kallo mai daɗin ƙamshi mai daɗin ɗanɗano ga ƙamshi ga daɗi ga kyau kuma mimma ya takhayyarun daga abin da suke zaɓa da haka abin da kake so a duniya shi za a baka a can amma sai ka ji ɗanɗanon kuma ya zarta hankalinka ولحم طير مما يشتهون da naman tsuntsu irin wanda suke shawa kaga wanda ya nuna kenan naman tsuntsaye akwai daɗi gare shi me yasa ba wuce jin daɗin sa dan ba mu iya gyaran sa in ka je kasashen da ake farauta kaga yadda ake gyara naman tsuntsaye in ka ci sai ka yi santa sai ka manta hularka wa hurun 'ain da fararen mata masu manyan ido, ka amsalin lu'lu'il makano, kai ka ce lu'lu'i ne kuma wanda aka ɓoye, kun ga ashe abu mai daraja in an ɓoye shi ƙara daraja yake, in an bayyana shi fa, sai rage daraja. Duk abin da ana ganin sayo da gobe ba a ganin kima, ma abin da ake ɓoyewa fa, Saka duk abu mai daraja za yanzu ko clip in ka samu na da tijai irin mu za ga a hanya ake rabon ake sai da su bisa titi. Dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar ko? Amma da ‘yan gayu irin su o'o, to sai an masu wata kwaba don dubu ishirin da biyar za a ci, ko dubu arba'in. To ka ga kayan daraja, ɓoye su ake yi. To wannan clip ɗin inda na zinari ne sai a sauka miliyan biyu da rabi. Ita kanta kwabar za ka ga an inganta. ba haka duk abu mai daraja yake don haka mata idan an ce ku lullubi darajar ta ku ne ake yi ba wofintar da ku ne ba jaza'an bima kanu ya'malu duk abin da yan aljanna suka samu sakamako ne don abin da suka kasance suna aikatawa malamai suka ce wannan ba din ba usabab a dalilin abin da suka aikata amma laysat ba ba al'iwar ba ta canji ba ce baka yanzu kada ce akhadtu hadha bi alfin na sai wannan naira dubu iwa canji canje ko bai ta aljanna ba sayanta ake ba amma tukuncin ta ake bayarwa ma'ana duka aljanna tukunci ce ta aikin da suka kasance suna aikatawa la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman a cikin aljanna ba su jin maganar banza babu ya sassan magana zaka ba a faɗa cikin aljanna bale ai zagi illa qilan salaman salama maganganun aminci da zabla ga ɗaya ke faɗi ba a faɗa cikin aljanna da haka idan zama da matarka ya ƙagare ka kullum cikin faɗa kuke ta ce mata wance ya haƙuri za mu je aljanna inda ba a faɗa za mu can zaman da ba faɗa a cikin idan kai da makocinka akwai takura akwai wahala kullum ki rigima da rikici ga masa za mu je aljanna mai makwabtaka kuma babu faɗa a aljanna ina Allah ce illa ilan salaman salama sai dai magana ta aminci fa ashabul yamin ma ashabul yamin وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محبوب وطلح منضود وظل مردود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مصنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين sai ‘yan aljanna wanda ake ce mai ‘yan dama masu karɓar takardunsu da hannun dama Allah ce ma ashabul yamin su wane ne ashabul yamin fi sidrin makhdud wayannan suna can suna shan inuwa karkashin gamji mai ciki da yaya sidr asalinsa a ce icin magarya to duk magarya kaya gare ta haka dai ko ba ka to a lahira icin kamar na magarya ne amma kuma sumul sumul yake babu babu kaya shi saka ce mamdud wanda ke an shafe masa kaya an makala masa ‘ya'yan itace, wa talhin mamdod da itacen ayaba wayanda su kuma cike suke da ‘ya'ya, da haka ɓantala kawai ake yi, wa zullin mamdod da inuwa miƙaƙƙiya wadda ba ka gani iyakarsa, wa ma'in maskob da ruwa wanda ake kwararawa ga kofuna ana sha, wa fakihatin kasira. da ‘ya'yan itace masu yawa, ababen marmari masu yawa, la maqtuwatin wala mamnu'a ba su yankewa ba a hana, duk abin da kake so na marmari akwai lokacin da babu shi da shekara to a aljanna babu ba akwai kaka akwai rani ba to aljanna ko yaushe kaka ne sannan wala mamnuwa yanzu duk yadda kake so ƴaƴan itacen mangoro a gonar wani ai sai ka nemi izinin sa wataƙila a ce maka baya nan bale baka izini in ma siya za ka yi ila babu mai karɓar kuɗin ta gama mamnuwa ne in ka shiga ka ɗiba ba da sanin kowa ba ka ci haram aljanna babu wannan duk inda ka gayan itace naka ne ka ɗiba ka saboda ko ina hurumin ka ne wa furushin marfu'a da shimfiɗu wayanda aka ɗaga su saboda darajarsu zaka kafet ne amma ba ƙasa-ƙasa suke ba a'a kushin kushin ne amma manya ne katifu ne amma sun yi sama to da yake aljanna babu tuzuru aljanna babu gauro Allah na maganar shimfiɗa an san inda hankalinka bai je sai Allah ce inna an sha ana hunna insha abokan kwanciyar naku akan shimfiɗin mu muka kaga su kagawa ta musamman Zaka ba irin na duniya ba ne, babu kazanta tare da su, ba a zuwa makewayi, babu manzali period, komin tsaftar mace ƙarshen wata akwai abin da yake zo mata wanda zai lalata tsaftar ƙarshe sai ta biɗi turare sai ta jira wani lokaci in ta ci ta ƙoshi kuma ta zagaya sannan ko sai an nemi ruwa mai kyau sai an nemi sabulu sai an nemi washin han ko ƙarshe duk da haka in tsaftace ba ta yawa ba gumin jikinta ma in kai kusa da ita ba za ka ji daɗi ba to wa'annan an sha Allah hunna insha'an mun kage su kagawa ta musamman yadda gaba ɗaya ƙazanta ba ta kusa da su. Su ba sa karɓar ƙazanta. Faja'alnahunna abkaran kuma sai muka sanya maku su suka zama budare ne. A aljanna duk matar da aljanna ko ta duniya ce ta isa can ko wadda aka halitta ce a can to budurwa ce. In kun yi kwanciya ta shekara saba'in ka tashi ka je da ka girgije fa kenan kamar kayi wanka ba ban kewaye a can da ka miƙe ka girgije da shaɗin ka zai dama kamar ka yi wanka sai ka buƙaci ku sake komawa sai ka tarar da ita kuma kamar shekaran jiya budurwa ce. Su haka Allah ya shi ne an sha'an na wanda in sha'an mun yi musu halitta ta daban yadda ba su komawa zawarawa nan za ka gane duniya ba komai ba ce. Duk darajar mace budurce ta sau guda ne. Da ta yi kwanciyar aure na farko shi kenan an wuce wurin. ba ka koma zama budurwa har ta mutu to amma a aljanna ba haka bane duk akwai kwanciya aka gama sai a koma kul kai kanka namijin kana daga mata ka dawo sai ce a alsabi na ga ka sake zama saurayi kullum saurayi yake zama wannan farin gemu da kuka ganshi duk gyara shi ba baki sal bai koma sai mu yi ta tacewa ko ba haka ba Saniya Allah uruban akra talati uruban jam'i ne na aruba al aruba ita ce mace mai tsananin sagarta da laƙi makale mu namiji da biyan namiji saboda tsananin so a da sadda ba a yi waye mana shi suka ce ba karuwanci mace mai karuwanci ai karuwanci mugun abu ne wai irin abin da karuwai ke yi su samu kuɗi ga maza idan ga mace tana yi ga mijinta ce to uhuban ko al'arubu al'arubatu ita ce matar da ke tsananin son mijinta yadda ba ta son ya ɗaga mata kullum tana ƙara nuna mashi so da ƙauna ba ta zama aruba kuma sai ta iya rawa da waƙa na jan hankali sai ya zama da sun keɓanta za ta riƙa kaɗa rigunan na aljanna masu ƙalƙali tana rawa tana fidda wani irin sauti wani music yana fita ga bakinta wanda yana yana faɗin zo zo ga mai ga matar me tace aruba talace uruban su a mata aljanna duk uruba ne atraban duk tsararraki ne babu tsohuwa babu karamar yariya kaga wata zaka ce kai wallahi wannan kyakkyawa ce amma dai ta yi karama ta yi yarinya da yawa ko wata kuma za ka ce kai lallai an yi kyau wurin nan amma a can baya wata tsohuwa za ka ta shekara tamanin tasa'in ka ce kai wannan na so ganin budurci ta lalle an yi rigima wurin nan to aljanna dukan su a taraba ne shekara talatin da uku za ka kai mai yan sha takwas ishirin da biyu ba ta yi da kai mace ba hamsin da shidda ta wuce mace amma talatin da uku to ka ji mace to daga nan har ta kai arba'in arba'in da biyar arba'in da bakwai arba'in da takwas tana nan mace da ta kai hamsin ta fara zama da cizo a oriya rake to aljanna babu wannan girman kai namiji kana ƙara ƙurciya ita mace tana ƙara budurci to dan dan wa aka tanade su Allah ce li ashabil yamin duk waɗannan na ashabul yamin kaga ashe as-sadiquna sadiquna suna gaba da wannan zaka in ma kana jin labarin ashabul yamin ba ka gane ko ai sadiquna ne kira ce muku sai mun kai ziyara wurin ashabul yamin sannan ne za mu gano ashe inda muke babba ne su amma su ba za su gane ka san ko a nan duniya akwai inda in ka shiga sai ka ɗauka ba a cin nan to da za ka fita nan ka shiga wani wurin ko suka ce kai lalle nan ya fi can to haka ko ga mataki wani a gidansa in zai hango gidan abokin sa ya daga kai saboda yana sama da shi sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin to su ashabul yamin masu yawa ne a ulumman farko masu yawa ne a ulumman karshe kaga alhamdulillah saka in mutum bai samu shiga cikin wancan ba sai da ya shiga cikin wannan muradi dai ka zama cikin musulmi ko ka zama cikin muminai Allah ka samu cikin aljanna wa ashabu shimal wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samunin wa hamim wa min yahmum la baridin wa la karim إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعين إلى ميقات يوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وننسمى سمى ذا موتي ba mu sun shiga ciki Allah ya ce sai mutanen hagu su wane ne mutanen hagu fi samomin wa hamin suna cikin tsananin zafi shine samo idan bazara sai yawa aka kai tsakiyar rana wannan shine lokacin samo lokacin da saboda tsananin zafi gumi ma zufa yakan kone a jiki shine samo fi samunin wahami suna cikin tsananin zafin yanayi ga kuma ruwan zafi tafasa su la ilaha illallah innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghayra liyadhuqu al'adab inna allaha kana azizan hakim waɗanda suka kafirta Allah yake za mu shigar da za mu ƙonar da su cikin wuta kuma duk lokacin da fatar su ta ƙone ta nuna sai mu yi sauri mu canza musu sabuwa don su ƙara ɗanɗana azaba inda a ce mutum bayan fatar ta ƙone za a ƙyale shi wuta ta kinama mutum ba zai ciwo ba saboda sanadarin jin ciwon a fata yake saboda kan nan take sai Allah ya musanya musu da wata fatar don ta dandane azaba sannan a wata ayar suratul hajj kenan Allah ce yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bi ma fi butunihim wal junud wa lahum maqami'u min hadid la ilaha illallah ana kwarara ruwan zafi a kansu yusabbu min fawqihim alhamim ruwan zafi ake kwarara mu wuta ga zafin yanayin wuta ga kuna harshen wuta sannan ga ruwa tafasaci ana kwarara musu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud abin da ke cikin cikin su da fatar su suna tafasa saboda ruwan zafin da ake kwarara musu kaga yanzu misali idan ka jefa dankali a cikin tafasasshen ruwa naman da ke cikin sa ba da ruwa zai ba to haka wanda ake kwarara ma ruwan zafi a jahannama abin da ke cikin cikin sama tafasa zai yi nuna zai yi saboda ruwan zafin da ake kwarara Allah ke tare da haka walahum makami'u min hadid akwai kulakin karfe akwai guduma wadda ake dukan su da ita don haka da wani za su ji da zafin rana ko da ƙonuwarta ko da ruwan zafin da ake kwarara musu ko da ƙarafan da kulakin da mala'iku ke dukan su da su jama'a azaba Allah ba karama ce ba inna azaballahi shadid la ilaha illallah تبارك وتعالى يتي في سموم وحميم وظل من يحموم suna samun inuwa amma ta yahamumu ta rikitaccen hayaƙi mai tsananin tada hankali da haka in wuta ta koro su ta wurin sha inuwar shi ne ta wurin wancan turnukakken hayaƙin wani irin hayaƙi ne Allah ce labarin wala tare ba ya da sanyi ba ya da albarka babu daraja za ka ko sun zo zan yi ƙasar ke numfashinsu su buƙaci su koma cikin wuta in suka koma cikin wuta azabar ta yawa kuma sake dawowa nan wato gaba kura baya sayaki gaba azaba baya azaba innahum kanu qabla zalika mutrafi Allah ta ai gabanin haka sun kasance masu tara masu shan ni'ima ta haram masu jin daɗi suna yadda suke so suna keta dokokin Allah wa kanu yusiruna al-hins al-azim sun kasance suna dagewa akan babban zunubi shine ne shine shirka wanda Allah ta'ala ce inna shirka la zulmun azim suna dagewa akan shirka shi yasa ake musu wannan azaba wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa izaman inna lamab'usun sun kasance suna cewa ce yanzu idan muka kasance ai zamituna idan muka mutu wa kunna turaban muka koma ƙasa wa izaman da duddugaggun ƙasusuwa a inna la mab'utuna wai kada mu za a yi aw aba'un al-awwalin to a fara kada iyayen mu na farko mu gani musu in kun ce tayarwa gaskiya ce to ku tada kakana wani in gani ai da mun ba yanzu aka ce muku za a tayar ba in lokacin tayarwa da ku da su duk za a tada shi ne Allah ce kul innal awwalina wal akhirina la majmu'un ila miqati yawmin ma'lum ga musu da na farko da na karshe duk za a tattara su ila miqati yawmin ma'lum zuwa ga mahada ta wani yini sananne don haka kowa da kowa zai zo zai halarta wannan kuma innakum ayyuhad dallun al mukazzibun sannan ku sani ya ku batattu masu ƙaryata gaskiya la'akiluna min shagarin min zaqqum kuna shirin cin iccen tsata wuta zaqqum abu mai tsaci at-tazaqqum shine ka ba mutum abu yana sawa ga ga bakin sai kaga fuskar sa ta rikici saboda tsani da hamami to shine zaqqum zaka akwai iccen tsata a wuta amma ba irin wannan tsata ta duniya ba zaƙumi kenan ɗata ce mai tsananin bauri mai tsananin ɗaci wadda in ka ci ba ka iya haɗiya in ka haɗiya za ta yanka hanjin saboda ɗacinta famali'una min halbutum Allah ce za su matsu su ci ta sai sun cika cikinsu saboda ne fasharibuna shurbal hin za su sha kurji ruwan kurji na wuta eh mun tsallake fasharibuna alaihi min alhamim sannan za su sha masa bayan sun ci datar za su danne ta da ruwan zafin jahannama min alhamim fasharibuna shurbal hin za su sha irin shan da raƙumin da yunwa ta koro zai yi ruwan asali idan yunwa ta koro dabba aka ce kuma ga ruwa irin wanda yake bukata ya za ta sha za ta sassarta to haka za don haka yunwa da wahala da azaba zai sa wannan zakumin duk da ba abinci bane na kwarai za su ci sannan wannan ruwan zafi za su kwankwada haka nan kuma in sun kusanci fuskar su fuskar saboda tsananin zafin ruwan fuskar ta yanke ta fada kuma haka za su sha Allah ce hada nuzulum yawmal din to wannan shine masaukin su ranar sakamako Allah ka tsare mu daga wannan yasa muka ce sama sama za mu gidan babu su wannan Allah ka kare mu daga azaban wuta hakika duk wanda Allah ya yi ma ni'imar barin wuta ya samu aljanna to wallahi ya yi riba faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda Allah ya kawar da shi daga wuta ya kai shi aljanna to wallahi yayi babban rabo Allah ka azurta babban rabo don haka tun a nan duniya mu ce maka kansa shiri ka bi aljanna ka dage ga bautar Allah ka zama mai da'a ga Allah ka zama mai kyautatawa ga mutane ka zama mai kauce mai kauce masabo mai kauce ma laifi mai barin ƙarya mai barin zalunci mai barin ha'inci mai barin yaudara mai barin cin amana ka zauna lafiya da mutane idan kai wannan to aljanna ita ce sakamakon amma idan ka ce abin da Allah ya hana shi ne aikinka ka zamo makaryaci ka zamo barawo ka zamo maha'inci ka cuci mutane ka zalunce su ka yaudare su yaki halas yaki haram to wuta ita ce makomarka don haka gidajen biyu ne shi sa Allah ta ce wa hadainahu najdain mun shirye da shi ga hanya biyu in yana so ya bi wannan in yana so ya bi wannan fariqun fil jannati وفريق في السعي dole su sayi aljanna wasu kuma su sayi wuta kuma da aljanna da wuta dunnan duniya ake sayi a wani lokaci a yan rayuwar da Allah ya bamu wadda ta ta kai yan shekaru ne kalilan yanzu ka dubi sadda muke baran nan muna tafsiri zuwa yau menene ya kai kwana ɗari uku da sittin sun wuce kamar walƙiya wasu da muka yi azumin bara da su bana bamu tare da su mun inda da muke nan ba wanda ke da tabbacin baɗi yana nan to abin da za ka yi daga bana zuwa baɗin kuma zuwa lokacin mutuwarka kuma da shi ne za ka sai aljanna kuma da shi ne za ka sai saboda ka abin da an wajibin kowane mai hankali idan ana wa'azi game da aljanna ya tsaya ya lissafta shin waɗanda ayyuka ne na aljanna yake sai ya ƙarfafa su idan yana yin su ba da kyakkyawar zuciya ba sai ya tsarkake zuciya waɗanne ayyuka ne na wuta yake yi sai ya taka birki sai ya tsage ta wuta sai ya yi tuba sai ya roƙi Allah gafara idan ya lura cewa ba da tsayayyun aikin aljanna sai ya kago su yanzu ko babu komai ka tsare wajibi ka tsare haƙoƙin ubangiji na sallah da azumi da zakka idan akwai hali sannan ka tsare haƙoƙin iyaye idan suna da rai in ma ba su da rai ka tsare na danginsu sannan ka tsare haƙƙin iyali ka san cewa amanar Allah ce ka ɗauko a gurinka ke ma mace ki tsare haƙƙin miji ki san cewa amanar Allah yake a hannunki sannan ka tsare haƙƙin ‘ya'ya ka ba su tarbiyya ka ba su karatu ka lura da su ga gaskiya ka kawar da su ga hanyar jahannama ka koya musu yadda ake rayuwar duniya ba koyar da su sallah kaɗai ne addini ba ba kuma koyar da su karatun boko da samun certificate na firamare da na sakandare da na jami'a kawai ba a'a koya musu ya ake zaman duniya ya ake rayuwa da mutane sannan ya ake neman duniyar ita kanta ya mutum zai yi rayu yana mai dogaro da kansa bai zamo shanyayyen hannu cikin al'umma ba wannan duka haƙƙi ne na 'ya'yanka sannan ka tsare haƙƙin sauran mutane duk wanda ka zauna da shi ko da a majalisi ne a masallaci ko da a taksi ne ko a keke napep sai ko da kabu kabu ne ya ɗauko ka da na gaba da na baya kowa yana da haƙƙi ga wani idan masu abin hawa biyu suka haɗu a hanya kowa yana da haƙƙi ga wani fitila ce za ka saki ta kashe ma wani ido ya je ya taka wani rami ta ya saka fashe kai ka wuce baka san abin da kai ba amma ka shiga haƙƙinsa so duk inda kake kana tafi kana lura da haƙƙoƙin mutane wani sai ya zo daidai yuton sai ya faka mota sai zai sai lemu da ayaba azumi yake yi a daidai wurin sai ya haɗa mummunan hatsari wanda za a yi hasarar rayuwa ko a yi hasarar dukiya ko a tagayyara ko mota ta lalace la da azumin naka za a ɗauko a ba wannan da ka zalunta so kana tafi kana dizin haƙoƙin mutane idan kai wannan aljanna ta tabbata gare ka idan ko ka kasa lokacin zai wuce yanzu da wanda ya azumi na ɗaya zuwa na shidda da wanda bai ba an zama sawasiya yanzu muna azumi wanda ba su azumi mun bambanta da su akan suna ci suna sha ko da an jima an sha ruwa fa an wuce wurin mu kuma lada ta tabbata su kuma nauyi ya tabbata so a kullum ka rika auna cewa mutuwa tana kusa ba ta nesa ya kai dan adam kai ciwawa ga kanansa gaga baka gyara komi ba kwanukan kana ta shiga rai na ragewa kana nan ba ka son shi daga daga naka guri su a duka shi kayan kakari kana cikin haka yau ko gobe in yi haka kwaɗanka kullum shina tashi shina haɓaka da fakka komi shi zauna nan gare ka duka rannan ana nan a ce ga wani kwance ɗaka ya ba da tsoro a zo gaisa shi na mazari ya zan daɗa sai a kwantar sai a kai a aje ko da ruwa shi ka sha sashen waɗansu waje tufan jiki ya zamo kun an aza shi ije ga masu jinya nan daje da daje daɗa babu mai iko shi ce a bari yana cikin jijjiki ya damu sai ne shi manzon kira ka taho mai nan kamar gishi ki ce ma bawa ka san ka bar batun tashi an karya gaban ka komai naka ba ka da shi ina dubara a yau ka zo cikin uzuri to haka mutuwa ke zo mutu kana ta wasa kana ta shagala kana yadda ka ga dama sai ka ji kamar ciwon kai ya kama ka nan take sai ya kai ka ƙasa a kirawo likita a sa drip a yi allura kan wani lokaci sai a ga yanka ya canza kada hakan mala'ika mutuwa ke cewa lokacin fa yayi ga mu iso sai tafiya ina dabara a yau ka zan cikin uzuri saboda haka karatun da muke game da wuce da aljanna ba karatu ne na aji daɗi a yi kabbara karatu ne na aji tsoron Allah a yi shiri a san cewa wani irin aiki ne zai kai mu aljanna wani irin aiki ne kuma zai wannan karatun ba almara bane ba tsuniya ba tsuniya bane magana Allah ce kuma dinin ce gaskiya ce za ka tabbata kuma in ta tashi tabbata tana iya tabbata kamar kyaftawa kira Allah kai mana ƙarshe mai kyau Allah ka samu gama lafiya Allah duk abin da zai kai mu aljanna ka ba mu rukuni Allah duk abin da zai kusantar da mu ga wuta ka nisantar da mu gare shi Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah ka sa mu cika da kalmar tauhidi Allah ka cikan iyayen mu da malaman mu da magabatan mu Allah ka rufe asirin mu Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau Yan uwa jiya mun bada akawun na sahaba wanda muka ce a sa kuɗi kuma gaskiya sun yi ta kwararowa daga jiyan har zuwa yau da manci ina kyauta zaton sama da mutane ɗari biyu sun saka jari cikin wannan asusu to kuma wasu ƴan uwa da suka ji muna wannan bayani su ko sun fara kawo jiki da mabukatan ne kuma sun cancanta a zuna ga wasu bayan Allah daga Maiduguri suka zangaro ni mata ne da ƴaƴa ƙanana kowa nasu an kashe su suna cikin halin kakanikai za mu fara duba abin da kuka zo mu ga abin da za mu iya yi abin da kuka zubo kai ko muna fatar ku ci gaba da zuba ba kasawa ake yi wanda ya zuba naira ɗari biyu jiya yau ma ya sake zuba ɗari biyu wanda ya zuba naira ɗari biyar yau ya zuba dubu ɗaya wanda ya zuba dubu ɗaya na ga wanda dubu ɗaya da ɗari biyu ma ya zuba akwai mutum guda da ya zuba naira dubu ashirin da biyar akwai masu dubu biyar biyar akwai masu biyu to kamar yadda Allah ya faɗa game da infaki na iyali yake liyun sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma ta'a kai dai kakkace an yi ba da kai ba ka tabbata jarin kai ne da kuma sauran masallatai da ake gabatar da tafsiri duka za su sanar za a tattara kuma insha Allah za a yi abin da ya kamata Allah ba mu iko soke iko soke wannan ne ku dora mana za mu ƙara maimaita wannan lamba ta Access Bank ahlul bait and sahaba foundation sifili sifili biyu biyar hudu biyu uku uku bakwai hudu sifili sifili biyu biyar hudu biyu uku uku bakwai hudu zero zero twenty five forty two thirty three seventy four zero zero twenty five forty two thirty three seventy four Allah ya karba daga duka wanda suka sa jarin su wa sallallahu wa sallam wa baraka wa nama ala abdi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh